الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعلن عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان اريد الا الاسلام والصلاة وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم لتنم شاهدوا قوة رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salam sha biyar kai Allah ka za mu cika da imani a dage a bi Allah sha biyar yau sha biyar sha biyar ga watan Ramadan hijiran ma'aikin Allah alaihi salam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha tara mun dawo za mu ci gaba da karatu alƙur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akram kallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am ولقد سوى للقرية التي أنزلت مطر السوء Mm.
أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu dai muna cikin suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara gaya mana irin daga da kai da kawon da aka yi tsakanin annabawan Allah da kafiran da suka gabatu don ya zama lallashi da ban haƙuri da sanyaya zuciya ga ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana irin fadimar da aka yi da annabi Musa alaihissalam da Fir'auna da kuma annabi Nuhu alaihissalam da mutanen shi da kuma yadda Adawa suka yi da annabinsu da Samudawa da ma'abuta rijiya da kuma zamaninnuka daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa kullum da rabna lahul amsal kowanne daga cikin wayannan al'ummatai da suka gabatu to mun buga muku misalai game da su don ku fahimci cewa kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala bai zamuwa alhairi ga kafiri. Allah ya ce wa kullum tabbarna tasbira Allah ya ce kuma kowanne daga cikinsu mun hallakar da shi hallakarwa mai tsanani. Allah ya ƙara jawo hankalin kafirai ya ce ku ƙuraisha mutanen makka idan ana ba ku labarin mutanen wajen masallacin ƙudus mutanen yankuna daban-daban kuna ganin suna nisa da ku Allah ce to ga na kusa-kusa da ku ga mutanen annabi Lut wala qad ataw ala alqawati allati umtirat matarassar Allah ya ce hakika ku mutanen Makka Qurayshawa ataw ala alqawati ai kun zakke ma'ana kun je zuwa ga wata alƙarya umtirat matarassar wanda aka yi mata ruwa mummunan ruwa su ne mutanen sadom mutanen annabi luɗa alaihi salam wanda mutanen annabi luɗa alaihi salam lokacin da Allah ya aiko shi da annabta ya kai ya kai ya kawo ya wa'azi ya wa'azi suka ƙiji wannan Allah subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika jibril da mutanen shi cewa su zo su hallakar da mutanen annabi luɗa lokacin da suka zo kamar yadda sura can gaba za ta gaya mana in Allah ya kai mu shekaru shikenan da suka tashi zuwa wannan garin tunda mutanen garin yan liwaɗi ne Allah ya kiyaye mu sai suka zo a kyawawan matasa wanda duk ɗan luwaɗi zai sha'awa da suka zo suka shigo garin tun kafin su iso gida annabi ludu mutanen shi suka ga kyawawan matasa suka bazama suka nuho gidan shi baki ya sauke su a masauki wannan ya leko ni na kama wancan wannan ya leko ni na kama wancan har ana kokowa ana rigima wancan nawa ne a'a nawa ne wannan nawa ne a'a nawa ne to karshe hankalin annabi lutu ya tashi yace ya ku mutane wai ba mutumin kirki ne game da a cikin ku wallahi yau da ina da wasu jama'a da za su taimaka mun in yi maganin ko ina da wani karfi wallahi da kun ga yadda zan muku annabi lutu ya shiga ya fito ya je wajen baki ya kori mutane a ce musu yake ha'ula ibanati in kuntum fa'ilin idan kun zama kuna da sha'awa ne irin ta maza to ga mata nan duk ƴaƴana ne ku je ku aure su ina kai karshe da suka ce kai lutu mu kawai ka kyale mu mu yi abin da zamu yi da mutanen nan kawai kana bata mana lokaci karshe annabi lutu hankalin shi ya tashi ya zo yana ba baki haƙuri bai gane mala'ikun Allah ba ne to yana cikin ba da haƙurin nan sai mala'ika jibril ya ɗaura kiɗa sai ya zama irin yadda yake zuwa mai ya kawo mai sakon Allah sai annabi ya ce a to ku ne ya ce a to ai shi kenan ba komai lokaci ya yi eh to alhamdulillah ai shi kenan annabi lutu kawai ya koma ke ya samu guri ya zaman shi shine Allah ke ce mana yana ta gaya mana yake cewa wala qad rawaduhu an dayfi fatamasna a ainihi yace ai sun nufi annabi ludu ga bakin shi Allah yake sai muka shafi idanuwan daga yin wannan annabi ludu ya koma ya suka dinga matsowa suna son su fado ma baki kawai sai mala'ika jibril ya tashi ya shafi idanuwan su duk suka makance baki daya sai kuma suka dawo ya ludu bakin ka sun makanta mu ya ludu ka ce bakin ka su bude mana ido shi a'a ba ruwa na baki ne dai ga ku ga kuna to da yammaci yayi sai Allah ya ce ma annabi ana jibril ya ga ma annabi lutu fa asra bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafi minkum ahadan wamdu haythu tu'maru yace to idan dare yayi annabi lutu ka kwashi mutanen ka da wanda suke imani ku tafi amma sharadin tafiyar kan wanda ya waiga duk wanda ya waiga za a yi bashi kenan annabi lutu alayhi salam magariba na ya tattara mutanen shi ki Allah ya ce mu baggaran nan da matar shi lalataccen nan wakila ita da ita da yake Allah ya kaddara da ita za a halaka dama Allah ce illa mar'atahu inna akana min al-jabirin ana zuwa daidai inda Allah ya shata musu za a yanke kafar sai ta bugi kirjinta ta ce subhanallah nuhu ai lutu na baro abin wuya na a gida ki bar shi ta ce wallahi ita sai ta koma ta dau to shi kenan ta koma tana komawa ko daga nan wasu tana komawa wajen annabi lu dare wajen dauko abun abun wuya kawai sai Allah ya ja iyaka sai Allah ya ja iyaka iyakar garin inda za a halakar da su to suna fatafiya annabi lu da jama'an shi sabon wannan garan kawai sai Allah ya ce mala'ika Jibrilu ɗauki garin daga ƙasa ta ɗaya dan gyara bismillah ya ɗauki garin daga sama ta ɗaya daga ƙasa ta ɗaya ya sama ya sama tun mutanen garin suna ganin wai sama ake da su ko suka gane suka rinka leƙowa suna ganin sun daina ganin itatuwa to yanzu ba za su ganin komai sai ikon Allah to shikenan sai da aka kusa sama ta ɗaya da su ƙasa ta ɗaya ta kusa sama ta ɗaya sai Allah ya ce to a juya sama ta koma kasa ina aka juyo su da aka juyo su kafin kasar ta iso sun iso ko suna isowa kasar ta rufe su kuma sai Allah ya musu ruwan duwatsu daga wutar jahannama kuma ya zama azab azaban mutanen annabi lutu baqiyatin ila yawmil qiyama har yau din nan suna can ana musu wannan azaba ba za a bari ba ranar kiyama karasawa da zura a wutar jahannama menene laifinsu liwaɗi al'umman manzo Allah ya kamata mu iltifati ana ba ma tunanin cewa irin wannan muguwar al'adar ta mutanen annabi lutu ta shigo cikin ita ce ke saukan mana da bala'o'i da musibobi wanda manzo Allah fa ya ce idan aka samu wani mutum yana luwaɗi to da mai luwaɗin da wanda ake luwaɗi da su a kashe su nan take faqatul fa'ila wal maf'ul kuma idan mutum ya yi luwaɗi so ɗaya to in zai yi wanka da ruwan duniya to janaba ba za ta rabu da shi ba kuma manzo Allah ya ce idan aka samu ɗan luwaɗi ya mutu to daman da kun je kun binne shi a kabari ba wani ɓata lokaci Allah zai umarci mala'ikun azaba su zo su ɗauke su haɗa shi da mutanen annabi lodu tare da shi za a tare su ranar kiyama da ka ɗan luwaɗi ba shi ba al'umma annabi muhammad amma wannan musiba yanzu ta nan tana ta faɗaɗa yau har ta kai ga ɗan luwaɗi ya ji malamin addini daraja a ƙasanmu yau fa halin da ake ciki da kun yi haya haya ka je kai sai ka kawo ka sha ruwa a bayan kanta shi ko da wani shedani sai yayi kir'a wana wanan nan yaron mu ne ku sakai ya sake shi yau dan liwadi ya fi malamin addini daraja kuma akwai abubuwa waɗanda mutum na yin su zai iya jin tsoron bayyanarwa amma ɗan luwaɗi ba su jin tsoro su bayyana suna da wasu alamomin da za a gane su ko a aski ko a riga ko a wani zane ko a wani abun wuya su yi tosi abin da suke so saboda zamani ne na fajirci to ba a tunanin wannan kaɗai ya isa Allah ya sauka mana da musibu da bala'o'i Allah ka kiyaye mu kuma inda Allah ya jarraba da wannan kullum ba a kore su ga addini wanda Allah ya jarraba da yin wannan imma wani lalataccen babban mutumin banza ya samu ya lalata shi ko kuma a shi babban mutumin da ke yi watakila wasu shedanin malamai ya samu ko wasu shedanin bokaye suka gaya mai cewa idan bai yin luwaɗi bukatar shi ba za ta biya ba to ana tunanin akwai mai iya biyan bukata in ba Allah ba ana tunanin cewa in kana ganin wata kujerar mulki ce an ce ba za ka mallaki mutane ba ya kawo kalwaɗi to ran da ka mutu kuma wa za ka mallaka ko ba ka jin tsoron ka mutu kana aikatawa me zina ma zina bata kai laifin luwaɗi ba amma abinda manzo Allah ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min me zina lokacin da yake zina in ya mutu aka bai da imani sai ka dan luwaɗi namiji ya danna namiji su mutu in an je ne za a ce ma Allah to da haka musiba ce bala'i ne ya game al'umma don haka iyaye su yi kaffa kaffa da 'ya'yansu da yana daga cikin alamomin da ake gane 'yan luwaɗi yaro bai da sana'a uban shi bai da kuɗi bai da wani wanda yake bi ya samu kuɗi amma sai ka ga yana hidima ta keta hankali in jins zai sa sai ka yana sa jins ɗin dubu hamsin dubu sittin amma bai da hanyar da yake samun naira ishirin naira hamsin in dai ka ga ɗanka ya fara sa kaya masu tsada baka san me ba shi wato ka tuhume shi in ka ga ɗanka ya fara irin askin nan na zamani yau ya wannan askin gobe ya wannan askin jibi ka ganshi da wannan shattin gata ka ganshi da wannan abu duk illa asar ta yi wanka ka rasa inda yake to iyaye su shiga taitayin su su gane ina ƴaƴansu suke zuwa kuma in ka ga ɗanka da wani abu to ka tuhumai daga ina ya samo shi dan ɗayan biyu ne idan bai mutu yana yi ba to Allah zai jarabe shi da ɗayan cuta guda biyu wanda duk likitoci sun tabbatar da ita cewa wannan maniyin da ake zuba mai a dubura idan ya taru yana rarrake dubura ya zama cewa dole babban mutum yana ji yana gani ba zai zauna lafiya ba sai ya rinka yin nafkin kamar yadda ake mu jinjiri nafkin dan da bayan gida ya zo wannan sufurin din da yake rike bayan gida to wani ya rarike shi da aka yana zo na kawai sai dai bayan gida ya zuba ko kuma an ce Allah na jarraba wata tsutsa a dubarar ta wannan tsutsa duk lokacin da ta motsa to idan ba wani ya wannan luwaɗin da shi ba bai da kwanciyar hankali da haka al'umman manzo Allah mu kiyaye wannan musiba ce ba ƴan karama ba an ji irin bala'in da Allah ya saukan mu mutanen annabi lot ko manzo Allah ya ce idan mutum nayi a cikin wannan al'umma to shi ma Allah zai haɗa shi da mutanen annabi lot Allah ya kiyaye mu dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala qad atu alal qawti lati umqad madarratu afalam yakunu yarawnaha Allah ya ce wai ku mutanen makka ƙwarishawa shin wai ba ku kasance kuna ganin gidajen mutanen annabi lut a sadun ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ta kama shi sai biyo ta sadun da aka kusa sai manzo Allah ya ce ma mutanen shi sahabbai kada wanda ya shiga wannan kwarin face yana mai kuka ko yana mai kyaukyara kuka don kada azabar da ta samu mutanen wannan gari ta same ku ita sun mana kasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ra'asahu hatta jawaza sannan manzo Allah ya sunkuyar da kanshi ya lullube kanshi da mayafi har sai da ya wuce wannan gurin tukun ya daga mayafin shi ya ci gaba da tafiya kenan nan in mun kalli wannan hadisin manzo Allah ma na nuna mana da za ka je ka shiga gurin kana nuna hankalinka kwance ba wani abu bala'in da ya same su zai iya samun ka to ina ga kuma kai ma kana aikata irin abin da suke aikata wani ko Allah yana cewa innakum latumghuna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qil wani lokaci kuna wuce su da safe mutanen makka wani lokaci kuma kuna wuce su da yammaci har yanzu kusan yanzu wannan ƙasar sadum ɗin kusan mafi yawan ta ma tana cikin ƙasar saudiya ne yanzu haka in kana so in ka je aikin hajji ko tafiya ta kai ka in kana buƙata kana iya ɗaukar mai mota ka ce je ya kai ka ka ga ga gidajensu nan ga komai kuma ga kwarin da aka hallakar da su baki ɗayansu da haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kiyaye wannan muguwar ɗabi'a da wannan al'ada kuma duk wanda aka ji kishin kishin yana ji ai ta jawo shi ana mai wa'azi ka a kore shi ai ta jawo shi ana mai wa'azi ana nuna mashi har Allah ya shirye shi dan biyan da kaga mutum ya lalace in dai ba mutuwa ba Allah zai iya shirye shi kai kalli duk kafircin gwamnati sai da gwamnati ta tabbatar da cewa duk wanda aka kama yana luwaɗi in dai wanda yake luwaɗin nan da shi ƙaramin yaro ne to an yanke mai hukuncin shekara 25 gidan yaro saboda ƙyama abin to mu da mu musulunci bai yadda da abin ba musulunci ya kora abin gwamnati ma wadda ba ruwanta da ƙala Allah ƙala Rasulullah ɗaurin gwamnatin Najeriya ta yadda in an kama mutum na yin wannan ɗaure shi shekara 25 da haka wannan mugu al'ada ce kuma tana jan bala'i a ƙasa tana jan musibu da bala'o'i da yawa da ka irin wa'annan bala'o'in ba su ne suka yi mana kaka tutu shi yasa kuke ganin yau in an toshe can waccan masifar ta bullo can in an toshe can wannan bala'i ya bullo tana haka za mu yi ta tafiya ma dama ba a daina irin wa'annan abubuwan ba Allah ka gyara mana dan alfawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala yakunu yaruna bal kanu la yarjuna nushura Allah ce da mun su mutanen annabi ludu sun kasance ba sa yadda ba sa tunanin da za a yi tashin alkiyama shi yasa suke ta saba ma Allah subhanahu wataala na'am وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا هذا الذي بعث الله رسولا Allah subhanahu wataala ce wa idza ra'auka ya rasulullah idan kafirai suka ganka nan an ce dalilin sauka ayat ta sauka ne akan Abu Jahal lanatullahi alai Abu Jahal an ce duk lokacin da ya gamu da manzo Allah sai ya ce a wai yanzu duk garin nan Allah ya rasa wanda zai aiko sai wannan yanzu kai ne Allah zai aiko mana a matsayin annabi wani lokacin kuma in ya gamu da manzo Allah ya ce a Muhammad ya ubangijin naka ya aiko da sako inda sako ga ya mana muji da izgili da izgili da shauran abubuwa ai daga nan ne irin wannan an ce suna da cikin ayoyin da Allah ke bashi ansa a cikin maganar Isra'i wanda ya hito da safe da wanda aka Isra'i yana gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ah Muhammadu yau akwai labari daga ubangijin ka yace kwarai akwai yace ai ubangiji na ya dauke ni daga nan gida an kai ni masallacin Qudus mun je nema annabawa sallah sai ce dakata haka da Muhammad wannan labarin naka ko Abubakar ya ji shi ba zai yarda ba mu kwanta nan da daddare da kai kuma ka ce mana wai ka je Kudus ka dawo sai ce ina zuwa sai je tarbi sai na Abubakar yace Abubakar yawan mutumin ka ya zo da wani abin mamaki ba da shi kuka yi hira da daddare ba yace kwarai kuwa to wai yanzu yake ce mu wai al ubangijin ka ya dauke wai ya kai shi Kudus wai ya yi ma sallah da annaba yace kai da ka taka ji da zai ce mun ya je ya wuce sammai ya je inda ba sama ba kasa ni na yadda to da ka duk irin wannan irin wannan izgilolin daban-daban Abuja da mutanen shi suna yi ma manzo Allah shine Allah subhanahu wataala ya ce wa idza ra'auka ya rasulullah idan suka ganka in yattakhizunaka illa khuzwa ai ma'ana ma yattakhizunaka illa khuzwa ba sa rukonka ba sa yi maka wani abu sai dai izgili ya kaza ya kaza kama ce kaza to ya akai kaza har ma sai suke cewa a hazal ladzi ba asallahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko a matsayin annabi suna ganin annabi bai isa Allah ya aiko shi ba ba su san matsayin shi ma shugaban duniya da lahira bane sallallahu alaihi wasallama in kadu إن كاد ليدلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها نعم وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا رأيت أرأيت من اتخذ إلهه هويه أفأنت تكون عليه وكيلا Allah subhanahu wataala ya ce su wayannan kafirai idan suka gaya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan magana sai kuma su rinka yi ma kansu kamar murna da cewa wai su sun gode su da ba su ji wannan ba wanda ya ce shi ne annabin nan sun gode da ya batar da su wai ka ji batacce ne ke ce mu shiryayye batacce irin yadda abin ya kira kamar mahaukaci ne a ce kana da wani mahaukaci ya san ka sai ya haukace kake mai wasa da ka ganshe ka ɗan rinka zungura shi kayi sa'a bai bugu kaga wata wai ka je na kaiwa na ban san hauka kawai kai mun hauka amma waye ma hauka shi shi a baka ji abin da fir'auna ke ce wa annabi Musa bane wai fir'auna ne wai ke ce wa annabi Musa kafir wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin wai annabi Musa ne kafir sai da ka wannan al'ada kafirai ce sai su rinka yi ma kansu munna kaga mun gode da mu bi Muhammadu ba sun gode kai da ba su bi Muhammadu ba sun ce in ka da la yudullina an alihata ai ya kusanta ya batar da mu game da abin allolin mu laula an sabarna alaiha ba dan dai mun dage mun tsaya akan bin allolin nan ba Allah subhanahu wataala ya ce rabu da su ya rasulullah wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azab da sannu za su gane da sannu za su gani hina yarawna al'azab lokacin da suka ga azaba man azallu sabila da shi da su wane ne ya fi ɓace hanya kenan za su yi za su yi ta larabawa saufa tara izan jalal guba a ta ƙafa rasul ta hata ka amhima wai idan ana yaƙi ba za ka gane kan doki kake ba ko kan jaki sai an gama yaƙin tukunna da haka ba za su gane cewa wane ne ya fi ɓace hanya da su da annabin Allah ba sai an je ranar tashin alkiyama sun gaga azaba an tana da musu Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce ara'aita ya rasulullah wai shin me kake gani mutum ne cikakke manitta kaza ilaha hawahu wanda ya riki ubangijin shi shine abinda zuciyar shi take so wannan cikakken mutum an ce gumaka ai kwarai shawa abin da yasa suka tara gumaka da yawa yau idan kawai balarabin kwarai shi ya je daji ya ga wani ice ya burge shi kawai sai sun saka gunki da shi da ya zo gida wannan gunkin da yake bauta ba sai ya sassare shi ya fakkara shi sai ya ɗauki wannan ya mai da abun sai ce shine ubangijin shi to shi ma ana nan ana nan ana nan wata rana da ya je ga wani gunkin ya burge shi ko wani abu sai zo ya faffaskar wannan ya ɗauko wancan ya aji ka ga nan akwai hankali da tunani jiya ka ce Allah ka ne yau kuma ka fakkare shi ka kawo sabon Allah shi ma in ya kaɗe jibi sai ka kawo wani Allah ya ya Rasulullah yanzu kana kana mamakin wanda ya riki abun bautar shi abun da zuciyar shi ke so shi yake bauta ma afa anta takuna alaihi wakila ya rasulullah yanzu me wannan halin kai ne zaka zamo mai tsayawa mai kiyayewa gare shi a wajen Allah kai ne zaka zama mai ceton shi a gun Allah sai ba zai yiwu ba da haka nan Allah ya yi magana son zuciya kuma can an faɗi aikin kafirai to mu ma masu imani akwai gwiwar mu ana yau idan ka je wajen wa'azi sai malamin ya faɗi abin da kake so sai kai kabbara kai tsalle kai murna kai malamin nan na Allah ne Allah kai mu gobe to kuma da an yi sa'a gobe ana zuwa ya aka waro karatu ta kanka aka fatattake ka kai malamin nan fa ya canza ka san yanzu malamai ba kowa ke faɗin gaskiya ba wataƙila ma dai na ga wani kusa da shi wataƙila shi ne ya faɗi mai halina shi ya sa hawa ni ban ma ƙara zuwa wa'azin nan ka samu matsala lambar ka ta yi to ka samu matsala to haka kuma a cikin abubuwa ga abin da Allah ya ce ga abin da addini ya ce amma sai ka ɗauko abin da zuciyarka take so ka tsaya a kan shi ka naki ai ta rigima da kai ka san abin ba gaskiya ba ne amma ka tsaya a kan shi wanda in ka kallo wannan duk masu aƙidojin musulmi suna da irin wannan misali bari in buga muku wani misali nan ƙasar ana haɗe duk inda ka ga masallaci kai sallah kai wani ma duk inda ya ga bahaushe musulmi ne kawai ba ma wai abin nan ba duk in ya ga bahaushe musulmi ne ko aka zo sai wasu suka samu ta sabuwar fahimta cewa a'a akwai masallacin da ba a sallah ko akwai musulmin da ba musulmi ba ka a ci yankan shi ka a auri ƴaƴan shi ka a yi mai kaza ka a yi mai kaza to yayin suka ci aka ci gaba da tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya suka gano a yau karatun su ya zo annal masajid lillahi duk masallacin da ka gani na Allah ne sun gano to amma idan suka ce to a dawo wa'incan masallatan da aka ce na kafirai a dawo a haɗe a ci gaba da sallah za a samu matsala masallatan su za su zama shaguna sai su tsaya ne a kan wannan aƙidar ta su aya ne ko an gane eh mun yarda duk musulmi musulmi ne gaskiya ne to tunda duk musulmi musulmi ne to duk a dawo tsohon masallaci sai ya ce a'a kaga wannan son zuciya ya shiga ɗauki janaza da aka ce ai jana'iza ka aje janaza dan bid'a wanda ya je janaza dan bid'a Allah zai mai azaba waye kaza kaza sai karatu ya tahi ya tahi sai aka gano a ana iya zuwa ai bid'a ba ta kahirci ba ce ko da kuma a ce in an je ba a addu'a duk wanda ya addu'a ka tsora mu moci azaba sai aka gano a ana addu'a sai aka ce to yanzu an ci gaba tunda ana yin addu'a to kowa ya tashi kaga dai a dawo a ce a haɗe wai shine matsala in ka kalli abu ma 'yan tariƙa za ka iya ganin wannan za ka ga an tahi an tahi misali ɗauki maulidi da can shekarun baya muna yan ko da yake har yanzu ma mu ma yan kananan ne ai da abin da muka sai in za a yi maulidi a ce zawiya kusan din nan garin da nan aka ake kowa ka dawo ɗan shinkawa ka ka kunne a ce zawiya a je kai in dai ka samu gun kwanciya maulidi ya kai in aka yi sallah asuba ka dawo gida ko sai aka ci gaba sai can ana yi can ana yi can ana yi can ana yi can ana yi ko sai aka ce to a zo ma a rinka zagayen gari ko to ana zagayen garin ne wasu bid'o'i suka shigo ciki wanda ba daidai ba ko matasa za su sawo tsohon kaya yan mata za su fidda tsaraici mace za ta ɗinki ga jikinta waje ta sa gyale ke ado kai akwai wani hoto da aka nuna min ɗaliban makaranta a kan sahun zagaye tana shafa. Tana shafa jan baki aka ɗauke ta wani ce yanzu aka rabu kalla ko wake wa yanzu wannan daidai ne. To yau kuma da za ka zo ka ce da haka cikin zagaye akwai bid'a abinda mata suke kaza kaza ne da ka gama wa'azin ka kariye sai wani malamin cikin ku ya tashi shi ai duk san annabi ne. da Allah ba haka bane wannan ba son zuciya bane ya ce ai duk son annabi ne ai dai ranar annabi ce ranar annabi kuma ya abun mace ta yi to tsara rana rana annabi kuma sai a shakuɗa maza da mata rana annabi kuma sai mutum ya je ɗauko wata rigar kakan shi ta shekara wajen ishirin a sagala a kicin ya sa ya ce rana annabi ce in ma ka matsa ya ce a malam in kuka na abin nan za ka ba in izala koma to an daɗe ba a ba ka kofar ba wannan ba son zuciya ba ne to da haka kowa a cikin abin da yake yi son zuciya ya shiga to kada ka ce to ai yanzu da mun bar wannan kuma yan adawa za su yi mana dariya sun daɗe ba su yi ma dariya ba da su yi maka dariya da aji a kunsa ka cikin wuta wannan ya fi sauki to don haka duk mai wata aƙida ko mai wata fahimta ko mai wani aiki na addini idan yana yi yau ɗin nan sai wani ya zo ya gaya mai abin nan son zuciya ne to ya bar shi shehu ibrahim ka san dai duk son ka ga annabi ka ɗaga mai hula amma abin da shehu ibrahim yake cewa ka gode ma Allah da ya baka maki a ce baka da maki ka samu matsala yace shi maki makari ne na gyaran banna yau kana da maki sai zo ɗau lafika ya ce ai yan tariƙan nan kuna yin kaza kuna yin kaza to kakka ce maganar maki ce maganar banza shi wai ce duba kalli abin da ya faɗa kana duba wannan abun sai kaga a wannan abun kuskure ne gaskiya ne Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza hadisai sun ce kaza shi ce to ka gode ma Allah da ya baka wannan makiyin Allah bai nufin ka da azaba sai ka gyara amma mu muna gyara da an magana shi ɗan izala suka waɗe robert shi ɗan izala bai waɗin gaskiya wani lokaci ko a ce ɗan shi'a suka waɗe robert a'a ka duba abin da suka faɗan nan gaskiya ne kuskure ne sai ka gyara amma da ka ki gyara to ka zama cikin ara'aita manitta kaza la huwa shehu radiyallahu ne shi idan kuma da maki ya faɗi wannan abin sai ka bincika ka bincika ka ga wannan abun shine ya kuskure shi wace to ka gode ma Allah da Allah subhanahu wataala ya dora ka akan daidai kuma har ma ya sa maki yana tattaka ka akan kana daidai da Allah yanzu ko gwamnati ce ba ta da yan adawa tana abin arziki amma da ta har yan adawa ko wani gwamna ya to ya ce sai ka ji wani ya tashi ya shiga rediyo ƙarya yake bai komai ba wannan kwantar ba a yi ta ba sai kaga an nemo yan kwangila sun ci gaba ba ka bane to dan haka duk abin da kake aikata kowane abu ne idan son zuciya ya shigo a ciki ka rabu da shi kaga sufaye Allah ya kara musu yadda kullum abin da suke babban fada da shi shine zuciya zuciya inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi duk abin da suka ji zuciyarsu suna tana so to ba za su aikata ba an ce akwai shehu dan fodiyo da ya ji ana danganta abin zuwa gare shi wata rana shehu dan fodiyo yana zaune sai wani ba ma guje ya zo ya wuce ta gaban shi da takalmi kawai ya wuce shehu dan fodiyo ta ce mai a a a yanzu kana amirul muminina ba ma guje najasa kafiri da zai wuce ta gaban katakali ai ya kamata a lalatar da shi ka sa dogare su kamo shi sai shi dan bodo ya ce wani malami da Allah ce ga wani bawan Allah can na tafiya ka ce ina kiran shi aka ce ka kuma kalla ba ma guje ne ce a ba bawan Allah bane da aka kira shi sai shi dan bodo ya kwanta sai ya bude kirjin shi ya ce taka kirji na ka wuce kamar yanzu gwamna ya ce ka taka kirjin shi ka wuce a gidan gwamnati ka fara to fiye da haka ko shugaban kasa a'a shi dan bulu ce idan baka taka kirji na ka wuce ba sai na ladabtar da kai mutumin nan da ya larora dole ta sa ya tsora kafar shi kan kirjin shi dan bulu sai ce alhamdulillah yace zuciya an taka ki so ke ki kai ni zuwa ga azaba Allah ce to kafiri ya taka ki yi tafiyar ka kai ko yanzu mai imani ma alaran mama zai zo dan bangaji takalmin ka ka ajiye ka ce ya raina ka akwai tufin da ya tashi da daddare ya yi alwala ya komai sai wuce ta ce mai ka aiko kayi za a tashi da wuri yau ya kamata ka raka a ishirin kawai sai mai da matashi ya kwanci shi sai da asuba ta yi sai matar shi ta gaba muka lawo na ga haka ta shi kai alwala jikin lafiya ita wallahi zuciya ta ce na ji ta bani sha'awar in yi sallar nan to ita ko ba ta umarni da abin alhayaru shi yasa na kwanta ileko gari na wayewa ta kashe wannan sufin ga lokacin kwanciyar shi na ƙailula ya kace su aiko akwai wasu mutane da suke bukata wani ɗauki zuwa ga addini shi kin gani ko yace da na yi sallar can baccin nan ba zai bari in taimaki mutanen can su da ka so ake ka wanke zuciyarka duk inda ka ji kana son a tafi ka ce ba a zuwa wata rana shi dan fodiyan nan da Allah ya kara mishi yadda suna zaune lokacin sanyi haka an kunna wuta ana jin ɗumi sai wani mutum ya zo gaida shi wa ɗan fodiyo ya ce amma duk buga wata ƴar kaza a ɗan gasa a shi aka yanka kaza aka bankare ta shehu muhammadu bello yana gasawa kaza ta gasu sai ci kowa miyan shi ya kai makogaro sai shehu ɗaya almajiri ya leƙo shi allazi wahidin a taimaka mun fi sabilillah sai shehu ɗan fodiyo ya ce muhammadu bello wannan kaza kamata ya mu ci ta koko mu zubar da ita yace akram galla a gasa kaza a zubar yace to zage ta ka ba almajirin sa almajiri da ke neman sauran tuwo sai ga ban kararrar kaza a kwanan shi ce Allah zaka da alheri ya kawo gaban shi yace to Muhammadu Bello yace yanzu muka ci kaza dan za mu samu ninkin ninkin ta agun Allah yace amma yanzu da mun cinye ta nan kwana uku mun yi bayan gidanta babu wata lada da za mu samu haka ake so fa ka tsarkake zuciyarka ka wanke ta daga abin da take so ji annabi yusufa duk da an gama abin da ake nawa gingimin sai ya ce duk abin nan da ku gani wa ma uba fi nafsi inna nafsa la maratin bisu illa ma rahima rabbi to da haka lalle ne a rinka kula da zuciya ana tsarkake ta ita ko abin da ke tsarkake zuciya shine zikirin Allah ya zama koyaushe kana cikin zikirin Allah to shi ne za ka tsarkake zuciyarka ka wanke ta ya zama ba za ka rinka bin son abin da take so ba amma yanzu kalli yadda son zuciya ya mana yawa yan kasuwa son zuciyarsu daban ma'aikatan gwamnati son zuciyarsu daban kai yanzu wata kai ga mutum in ka ji yana cewa ai gaskiya ya ga shi za a ba wani abu da ka ji mutum na to gaskiya fa ai gaskiya mu gaskiya muke so ai wallahi ya kyalla ya ga shi zai amfana amma da ya ga da shi za a yi cuwa-cuwa cewa da mushigana sai su kasa su sa aljihu su rabu da sauran mutane kai hatta malamai masu wa'azi in ka ji malami mai wa'azi ya cika caccaka wani abu wallahi tallahi mafi yawa wannan abun ba a yi da shi ba a yi da shi yanzu da Allah ɗauki ɗauki daga gwamnati kuɗi nan zuwa yanzu sai ka samu kowace gwamnati akwai malaman da ke yabanta kuma akwai malaman da ke ɓata ta to kuma da an canza sai ka ji wa'incan masu yaban kuma sun canza yanzu ke zagi saboda tenuwar ba ta su bace wannan ba son zuciya ba ne da haka mu kiyaye mu gyara duk in za ka yi magana ka auna me Allah ya ce me annabi ya ce ka faɗa kawai ka wuce mai mulki na yi ba ruwanka wani na hidimar shi ba ruwanka kai dai ka tsaya kai abin da za ka shi wa alila harazini Allah ya kara mai kusanci yana wani majalisi yake cewa kowa ya ta kanshi kowa ya ta kanshi ba ruwanka da kowa kakka shiga hidimar kowa ka tsaya inda Allah ya aje ka yace yanzu har mutane sun lalace wai bayan an tambaye mutum ya kwana lafiya wai an tambaye matan shi iyalan shi sun kwana lafiya ce me ya ruwanka da iyalan wani ya ce wai an ba ka kace waya mai wanka me wanka mata na wanka wankan da ake a daki kuma shi kake tambaya kaga ya narke bai ganin kowa sai Allah to aka ake so ba ruwanka da kowa ba ruwanka da tunanin kowa zuciyarka kai da ta fuskanci Allah Allah ka tsora maka daidai alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afa anta takuna alaihi wakila na'am أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله سبحانه وتعالى يا رسول الله أم تحسبوا كو أم تحسبوا إنجينير ورش شن يا رسول الله أم تحسبوا ko kana sanya zatanka ya zama kamar a maf'uli kenan anna aktsarahum cewa mafi yawan wa'incan kafiran da suke maka izgili yasma'una suna jin gaskiya kana zaton suna jin gaskiya ya rasulullah aw yaqiluna koko suna hankaltar gaskiya iluhu iluhum illa kal an'am Allah ya ce ai su kafiran nan ba wani suke bayan da kasan dabbobin gida haka suke wani ku sai ka ji Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم آذان لا يسمعون أكي جبو ولهم, ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا لا يسمعون الله شيء أولئك كالأنعام Allah ce ga su da kunni ma ba su jin gaskiya ga zuciya ba ta fahimtar gaskiya ga ido bai ganin gaskiya Allah ce yanda ka san dabbobin gida suke to me yasa Allah ya danganta lalacewarsu da dabbobin gida saboda duk yanda kake ganin hankalin dabbar gida to dabbar daji ta fi ta hankali bari mu ga ma misali yanzu da Allah sai ka je ka siyo awakai guda biyu ko ka siyo tumakai guda biyu ka zo ka ɗaure nan ka je daji ka kamo birai guda biyu ka ɗaure nan da safiya ta yi sai ka kamo tunkiya guda ɗaya sai ka yanka sai ka saki ɗaya dala in ta je ta gama kiwo ina ta nuhu gida ba ruwanta da an yanka ƴan uwarta amma biran can guda biyu sai ka yanka ɗaya sai ka saki ɗaya zai dawo to saboda ne ya ji wannan akuya hankali haka nan in ka ɗauko raƙumin daji da raƙumin gida za ka ga raƙumin gida idan kafa kai in ya kaɗa ya yamma to in ka ga yamma shi bai da hankali tarbo shi gaba amma raƙumin daji idan ya yamma to shi yamma kawai ya sani kuma za ga raƙumin daji yana kaffa kaffa ɗauki kare an shi ke kama da dilako ko to da Allah ka taɓa ganin musiba ta ta waɗa ma dila ba yi dai ta kaddara ba ko wai an ce ma dila da Allah zauna ba rami ya ce a'a to ba rami ne kawo rami ko to wannan duk irin basira da Allah ke ba ku ka kalli yadda dabbobin daji ke renon ‘ya'yansu da kulawa da su na gida ba su yin haka. Idan raƙumin daji ya haifi ‘ya'ya, to ya dinga kare ice yana tarawa ke, ya dinga kare ice, sai ya tara ice jim sai ya buɗe tsakiya ya sa su, kuma da ya ce sai ya dawo. Shi ko na gida da ya haifi nashi ya ga ya dire, to ko zuwa aka za a ci abinci su kama kokowa tare, wai shi ma ai ya san abin da yake faci kan shi. sai Allah ce inhum illa kal an'am Allah ce su ba komai bane sai dai kaman dabbobin gida ne Allah ce balhum adallu sabila kai ba haka ba su wa'annan kafiran ma sun fi dabbobin gida bacewa in ka dauko dabbar gida yanzu kana da tinkiya ko akuya ka bata abinci ka bata abin sha ko ka bata gurin kwana to kullum kai ta sani kuma za ka tana maka biyayya kai hatta yanzu kalli maciji kawai duk yanda maciji yake in ya san kana ba shi abinci kana kula da shi ba zai cije ka ba haka ne ko ba zai cije ka ba saboda ya san cewa kai mai taimakon shi ne to amma kalli yadda Allah ya maka kafir ya shi ba shi ya shiyar da shi ya shayar da shi ya mai sutura ya ba shi lafiya to amma wai yau ya zo yana kilemin wai wannan allah ma ba shi bane allah shi da allah da shi da macijin sun wafi lalacewa shi yasa allah ya ce balhum adallu sabila a ai kafirai ma sun fi dabbobin daji bace dabbobin gida bacewa Allah ya kiyaye mu da bata dan alfarmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga batan kafiri ka ɗauko wanda bai kai ka ba ka ce shi za ka bauta ma a gumarka ka je ka sassaƙo abu a daji ba kowa ya ka zo ka aje ka kawo mai go ya ilahu ai mun kaza ya ilahu ai mun kaza wannan akwai lalacewa da dabi wannan Allah ka kiyaye mu alam tara ila rabbika alam tara ila rabbika kayfa mattasil ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا نعم ثم قبلناه إلينا قبضا يسيرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Rasulallah nan kuma Allah ya kyala maganar kafiran ya dawo yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce alam tara ya Rasulallah wai baka gani bane ila rabbika zuwa ga aikin ubangijinka na abubuwan mamaki kaifa madda zilla yanda Allah ya dada inuwa ka kalli inuwa kalli inuwa ka kawai jiyan da Allah ya daɗa ta ya shimfiɗa ta wanda inuwa ɗin nan da kake gani Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ta ne lokacin shimfiɗa ta kawai daga hudowa alfijiri ne zuwa hudowa rana amma duk inuwar da zaka gani da rana a'a wani abu ne ya kange hasken rana shine rana ke nuna wannan abun ya kange misali yanzu in ka zo a cikin baranda ga rana ta take ka shiga baranda ka zauna da Allah za ka inuwa ka to amma da kayi ta ranawa to rana ke nuna wannan ya shigo cikin haske na sai ce ma inuwa amma iyaka inuwa daga hudowa alfijiri zuwa hudowa rana inuwa ta ƙare to shine Allah ya ce mai imani ka kalli yadda Allah ya shimfiɗa inuwa ba a cikin dare ba ko ba a cikin rana ba fitar ya wuce sai Allah ya shimfiɗa inuwa rana na hudowa sai ya janye ta sai gobe wannan ba abun ban mamaki ba Allah subhanahu wata'ala ya ce walau sha'a la ja'alahu sakinan da Allah ya ga dama da sai ya sanya wannan inuwar ta zama sakinan mai tsayawa gobe ɗaya ba ta gaba ba ta baya dare ya iske ta nan rana ta iske ta nan hudu alfijir iske ta nan wuni ya iske ta da Allah ya ga dama sai ya haka Allah ya ce sun maji Allah shamsa alaihi dalilan sannan ko muka sanya rana ta zama mai yin nuni ce ga wannan inuwa ita inuwa ta wuce amma ya za kai kai izinin gane ta idan rana ta zo wani abu ya shiga cikin rana to da kaga inuwa ana gaya ma wannan inuwar ta asuban nan to ita ce nan hasken rana ya nuna ta yanzu da yawa in ba karatu mutum yake ba dalla waye izina cewa inuwa kawai tana fitowa ne daga huduwa alfajir zuwa huduwa rana in ba mutum da karatu ba zai gane wannan ba amma sai Allah ya aje inuwa a wannan lokacin ko bayan aje ta a wannan lokacin to sai ya sanya rana ta rinka nuna ta akwai ta amma ba ta kamar talbijin ne ga mutum ba shi akwai inuwa ba ta amma ya za a gwana a kai da to in rana ta hudo da rana ta hudo to duk abin da ya shiga cikin ranar nan sai ranar nan ta rinka gaya mai akwai fa wani abu mai kama da kai wanda ya hudo daga hudowa alfijiri zuwa kafin hudo amma ba kai bane ina fata an fahimta kaga wannan wani ilimi ne wanda in ba qur'ani ba wa zai iya fito da wannan a gane cewa lokacin inuwa daban ga lokacin da Allah ya shimfiɗa ta yanzu kuma in ka ganta a'a tana nuna akwai ta ne amma ba ita bace saboda ai da inuwa ce sai ake ta kan rana in kuma ka tafi sai ta tafi kaga ba ta kenan Allah subhanahu wataala ya ce ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه ilaina sannan kuma ra'in wannan muka damƙe ta zuwa gare mu muka riƙe ta qabdan yasira danƙewa sauƙaƙaƙe ma'ana shine da muka tashi za mu janye inuwan nan lokacin da rana ke shirin huduwa rana na tahowa inuwa na janyewa rana na tahowa inuwa na janyewa ai ko da ranar haka ne ko idan rana tana gaba sai ga inuwa a yamma ko amma wannan inuwar wakiliyar waccan inuwa ce mai lokaci rana na tahowa da Allah kana jin wani motsi na janyewa inuwa a baranda sai dai ka kawai tana takuriya zuwa can da rana ta yi zawali sai ka neme da ka rasa wannan bai isa kudurar Allah ba sun makabadnahu ilaina kabdan yasira Allah ce sannan ko muka rike inuwan nan damkewa sauƙaƙaƙa muna janye ta muna janye ta sai a neme ta a gabata kuma haka nan in za ta dawo da rana ta karkata sai ga kuma ta koma gaba ba wa inuwa ba hakikani wakiliyar inuwar rana na yamma ta kuma tana gaba tana yi tana yi lokacin da rana za ta ɓace sai ka nemi ranar ka nemi inuwar duk ka rasa don ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya kamata a lura da wannan wa huwa allazi ja'ala وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا مم.
وجعل النهار نشورا هو الذي.
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته مم.
وأنزلنا من السماء ماء طهورا Allah subhanahu wata'ala ya ce daga cikin ayyukan shi wanda zaka gane girman Allah da kudurar shi ka sallama mai wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan shine ubangijin da ya sanya muku dare ya zama tufafi ya zama duk abin da baka yi da rana sai kai abinka da daddare akwai wani gu da kake zuwa hira da daddare sai ka ce daga kai sai ya ciki ko hula babu ka je kai zaman ka amma inda rana ne ba da an ganka ba hula da iska ce alhaji lahiya a karam kalla ina zuwa wai da rana ne amma da dare a ce ai iska yake sha ashe dare ya zama sutura gare ka haka nan in bacci za ka yi bai yiwu yanzu ka zo da rana za ka yi bacci ka tuɗe tsirara amma inda da dare ne ba sai ka tuɗe ka tsirara kai kwanciyarka kai baccinka suturar dare ta isan maka wannan wa subatan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya muku bacci subatan domin natsuwa waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara sai wannan cewa menene wannan waja'alna nawmakum subatan baccin nan da Allah ya sanya shi natsuwa wannan ba kai wani dogon bayani ba idan ka kwana baka yi bacci ba idan ka tashi da sahiya za ka ji ka ji baka lahiya kuma kai ka san lahiya kalau amma dai za ka ji wani ito amma da ka ɗan samu matashi kake shingida ka ɗan yi na awa biyu in ka tashi ya za ka ji sai ka ji kamar an zare maka wata laka a jikinka ka ƙara samun lafiya to wannan Allah ya ce mun sanya muku bacci subatan da ya zama natsuwa gare ku ko baccin nan saboda ƙudurar Allah baka san ta inda yake zuwa ba ta kai yake zuwa ko ta ido ko ta kunne ko ta baki ko ta hannu ko ta kafa ko wanda ya sani to da haka da Allah ya tashi sako shi kawai sai ya sako shi wani lokacin ma sai ka so ka yi baccin ka je ka kwanta ka yi ta margina margina ka ƙi wani lokacin kuma ka ɗau carbi kana sai ni ya Allahu dubu kan ka yi ɗari ka ce ai malahi ne na farka na gana danna carbin to baccin hannun Allah yake kawo shi hannun Allah yake janye shi hannun Allah yake to wannan ma kudura ce dan a gane hikima Allah waja'alan nahara nushuran kuma Allah ya sanya wani lokacin zabura wannan daga safe zuwa yamma a tashi a zabura a nemi arziki wajen Allah da sahiya ta yi manomi da sagala fatanya sai gona bakanike da sagala jakar sufanu sai gareji ma'aikaci ya ɗauka malami sai makaranta ɗan kasuwa sai shago kowa ya zafara ba ka gane hikimar Allah a nan sai irin ka yi ta kawan ƙarni bakwai in ba ka wani abu ka je ka bankin diran a bawa wajen masallacin nan ka samu wata kwana ka zauna sai ka ga mutumin wajen mai ruwa da mashin ki ya wuce a kuma ya ga mutumin bakin dutse shigo ku ko a edgarsa ko a mashin ya yi anguwar ɗaya a sai ka gana dutsen reni shi kuma in yaro sai ka ga yaran about ya yi yamma in ka bi zai ga ya tsallaka titi ya nauta a daji a da Allah wannan na anguwar ɗaya da zai ce kanikanci bakin dutse ba a kanikanci anguwar ɗaya me tsari tsayaye ba ba can arzikin shi yake ba Allah ya kai arzikin shi can na dutsen rainan nan da ya saga lokacin ya gona nawa ya tsallako ya zo ya nausa ya wajen dan fili zai je gona can gonar shi take can arzikin shi yake kai abin da zai baka mamaki da kudurar Allah mara lafiya ma idan gari ya tashi ne ya wayewa sai ya samu sauƙin rashin lafiyar shi sai ya ɗan zaburan nan na kudurar Allah sai ka ji ana kai ai an kwana ba sauki amma dai bayan sallar asuba nan har ma ya samu bacci kaji alim na hawa da shuran kenan mun sanya wuni ya zama zabara ga dukkan halitta Allah wannan Allah na nuna mana wannan ne dan ka gane kudurar shi da ikon shi ka gane ci gabanka a cikin bin shi kuma ka gane kaskantuwarka a cikin zaba mushi wa wallazi awsala riyaha bushran ko nushran ubangijin nan shine wanda ya aiko da riyaha iskoki nushran suna masu watsuwa a warshi kenan ko bushran kuma suna masu yin bushara to nan Allah ya magana iskoki an ce akwai iska kaman kala hudu wanda iskoki biyu na rahama ne iskoki biyu suna zuwa da azaba ne wancan iskokin guda biyu akwai iska guda ɗaya wacce take tasowa daidai lokacin da rana ta kusa yin zawali kamar yanzu ka ce wajen magangaman sha biyu za ka ji wata iska mai sanyi an haifu asaf haka nan kuma akwai wadda ita kuma ke zuwa cikin dare duk yanda ake mugun zafi sai ka ji dan yanayin wata iska ta taso mai shiga jiki akwai kuma na azaba guda biyu wanda Allah na saukar da su ne da dalili to nan Allah ya ce nushuran iskoki masu watsuwa iskan nan da ke watsuwa tana watsa abubuwa kamar yin a itatuwa ne tana zuwa ta yi barbara in ga ɗan adam ne tana watsuwa zuwa ga jikin shi kamar kafin da mummunan iska kyakkyawa tana shiga domin numfashin nan da kake kullum fa kana fidda cuta ne kana shigar da sabuwar iska ka kula yanzu da za ka je masai ka duka ka shaƙa ka shaƙa yaya ba daɗi ko amma in ka zo ka tsaya filin Allah ana iska fa fa fa fa fa fa sai kai ta shaka abin ka kana sakin wancan kana shaka wannan kana sakin wannan saboda waccan mai cutarwa ce wannan ko mai rahama ce wannan duk dan mu gane kudurar Allah to shine Allah ce da shuran mai watsuwa kuma yanzu watsuwar iskan nan ta shiga a cikin ilimin kimiyya yanzu nan din nan inda muke duk wani hoto da ka sani an watsa a duniya akwai sha'ana ha ba akwai gidajen talabijin ba sai iyaka wanda ka gani to duk gidan talabijin din duniya yana nan masallaci abin da yasa ba mu gani ba mu sa injin kamawa ba to amma dai Allah daga can joni suka yi wani waya ya zo nan a iska suka watsa shi yasa Allah ce bushuran ai mushuran mai watsuwa a can tana ta watsa hotuna tana watsa labarai tana watsa abubuwa kuma abin da zai baka mamaki da aikin iskan nan guda ɗaya ce amma sai ta ɗauki mutum ɗaya ta watsa shi guri dubu yanzu misali a ce yanzu wannan karatun da muke sai a ce wani gidan talabijin yana watsa shi yadda za ka gan mu a nan in ka je kano haka za ka gan mu in ka je amerika ma haka za ka gan mu ko in ka shiga ɗakin ka ma ka kulle dai mu ne guda lamu nawa ne eh amma kuma ake ganin ko ina iska ce wannan ko to kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce annabi alaihi salatu wassalam duk duniyan nan baki ɗaya yana iya kai ɗauki a lokaci ɗaya a guri ɗaya an gane ana iya misali yanzu wani bai da lafiya nan masallacin yanzu nan manzo Allah ya kawo mai ɗauki wani yana Lagos yana buƙatar taimako annabi ya taimakai wani na ingila wani na kuma dai a cikin sakan ɗaya amma da an waɗe ka ce kawai kaji an mai da annabi Allah shirka haka ne ko to amma ga kuma masu talabijin ba a ce su mushrikai bane sun mai da ni da yawa ko ina ana gani na an kula ko da an yin izina da abubuwa ana gane karatu Allah ka sa mu gane da haka kuma da Allah ce bushiran to iska tana mai yin bushara da saukar ruwa idan hadari ya haɗu ya haɗu ya haɗu kafin ya zubo me zaka ji iska ita ce bushurun baina yadai rahmati me yin bushara a gabanin saukar rahama al-rahama ubangiji wa anzalna minas sama'i ma'an duhuran Allah ya ce ko mun saukar da ruwa duhuran wanda yake mai tsarkakewa minas sama'i daga sama wannan ruwa mai tsarkakewa shine ruwan da ake kowace irin ibada da shi nan sai Allah ya ce mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama to wannan shi ya ba ruwan sama hukunci guda ɗaya cewa in dai aka yi ruwan sama da yanzu za a yi ruwan sama baƙi ƙirin amma ruwan saman nan bai taɓa kwano ba bai taɓa ko'ina ba tarbawa aka sai a gan shi baƙi ƙirin to abin da za a yi da ruwa wanda yake ɗahiran mutahiran za a yi da shi watakila ƙudurar Allah ce take son ta nuna hikimar ta ce wannan da ka dogon sama mai tsarki ne Allah yake ko mun saukar da shi don a yi mu'amaloli da shi babu burgewa a ruwan sama wanda har yau 'yan kimiyya sun kasa yin ruwa mai sinadarin irin shi ko akwai sai dai a ci ɗan kwatantawa a ci wannan suwan wata ne wannan ciwo wata ne wannan waye wata amma dai minin sama'i da hora kai daga ɗanɗana shi kasan ya sha bamban da wancan yanzu ka ɗau robar suwan wata ka ajiye ta ta shekara ba zai sha ruwa balle kuma ya ku bayi siyo wata ko amma ruwan sama kana iya yanzu a yi ruwan sama ka ɗiba ka zuba a jarka ka kulle ya shekara idan ka ɗauko yadda galmin shi yake lokacin da ya sauka ka za ka ji galmin shi yanzu saboda Allah ne ya saukar da shi daga sama subhanahu wa ta'ala mu je ma لنغلي به بلدة ميتا ونسيه مما خلقنا أنعاما وأناسيل كثيرا na'am ولقد صرفناه بينهم ليذكروا nعم فأبى أكثر الناس إلا كفورا walau shi ina ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce linuhu ya bihi baldatan maitan ko mai kitan Allah ya ce mun saukar da wannan ruwan ne don mu rayar da gari wanda yake matacce shine a yi ruwan sama tsutsa a yi tsire-tsire ba tsutsa nake son ce ba tsire-tsire su fito daga ƙasa yanzu in ka je daji ko kunnan ɗanyen ice ba za a gani ba duk wanda ke hitowa ya bushe sai dai wanda ya girma kafin zuwan wannan lokaci ba ciyawa ba shuke-shuke komai ba shi amma nan da an maka ka ruwa ɗaya biyu uku da ka shiga daji sai ga duk ga tsire-tsire nan sun fito to wannan fitowar tsire-tsiren da ƙasan matatta ce amma Allah ya yi ruwa ya tada ta shi yasa manzo Allah ke cewa shi ruwa shine ruhin ƙasa wani tsiyahu min ma khalaqana an'aman Allah ya ce kuma wannan bai tsaya akan ƙasa kaɗai ba a'a muna shayarwa daga dabbobin da muka halitta da shi dabbobi su sha da sauransu wa anasiya kasira Allah subhanahu wataala ya ce kuma irin waɗanda muke shayarwa bayan irin waɗannan ɗin ko muna shayar da mutane masu yawa da wannan ruwa akwai inda inda aka fara ruwan sama duk wani ruwa sun daina sha shi suke sha suke rayuwa ga yana a gulbi ga yana a kogi dabbobi su sha mutane su sha daban-daban halitta Allah ya ta shan wannan ruwan wannan yana nuna girman Allah da kudurar shi ne subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ce bayan wannan bayan wannan daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ya yace wala qad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru hakika wannan ruwan na akwai sabanin malamai masu tafsir wasu malaman sun ce wani tsarrafna wannan hudun lamirin ruwa ne wasu sun ce a lamirin an koma magana alqur'ani ne da Allah ya sauka ma manzo Allah Allah ya ce wani tsarrafna wa bainahu hakika mun hore wannan ruwa a tsakanin mutane liyazakkaru domin su samu tunatarwa su gane kudurar Allah ko ba komai ya kamata in ana maka ka ruwan nan ka dan leko ka ce wai da Allah ina tankokin da ake ruwan nan tanki tankin nan suna ina ba za gansu ba kawai Allah saukar da ruwan yake yanda ya ga dama kuma iyakar tankunan da ya ce za a sauka a lokacin za a sauka su za a sauko ɗigo ɗaya ba a tsara abin da zai baka mamaki da zubar ruwa wani lokaci ana ta yin shisha sai ka ji ɗif da Allah kana tunanin irin dan kanin labaran nan ne a a ɗif iya wanda zai zo ya zo ba a tsara yi bai kamata ka gane ƙudurar Allah a nan ba wani lokaci zai ga kuma yana zuwa this this this this zai ba wa tap tap tap tap ta in kuma zai dauke sai kuma this this this sai dauke wannan da Allah na nuna ma kudura ne ta cewa wa kullu shay'in inda hu bi kidara kowane abu a wajen Allah yana da gwargwadon yanda Allah ke saukar da shi yanzu ai damina ta fara zuwa ko to a wajen Allah Allah ya ajiye iyakan mitar ruwan da zai a duniya bana damina bana za a yi mita tiriliyan kaza da dubu miliyan ɗari kaza da kaza kuma la ko dubu wala tsara kuntuwa za a ba su mita kaza dandame mita kaza kano mita kaza maiduguri mita kaza lagos mita kaza sokoto ko ina an san wanda za a ba kai wanda zai zuba kwananka allah ya san mita kaza zai zuba ta kwananka don ka gane kudar Allah komai ki da shige Allah subhanahu wataala ya ce mun yi wannan ne li yazakkaru dan mutane su yi tunani a cikin hikima Allah fa ba haka sauran nasu illa kufuran Allah ce amma duk da haka mafi yawan mutane dai sun ƙi yin imani sun fi son dai su butulce ma Allah subhanahu wataala wasu malaman tafsiri suka ce a'a wal qad sarrafna wa bainahum haqiqa mun kora alqur'ani a tsakanin mutane hudin lamirin alqur'ani liyadzakkaru dan su wa'azu fa ba ka sauran nas sai mafi yawa daga cikin mutane suka ki wa'azuwa da alqur'ani illa kufuran sai dai butulce ma Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce walau ba walau walau shi'na Allah ya ce da mun so ya rasulullah la ba'athna fi kulli qaryatin nazira da mun aiko mai gargadi a cikin kowace irin alƙarya kowace alƙarya da sai mu tada mata annabinta kowace alƙarya mu tada mata amma zamanin na yanzu zamanin ka ne kai kaɗai ayan na son ta nuna ma girman annabi ne kuma arsalnaka illa kafatan bashiran wa nadhira kai kaɗai muka aiko ba mu aiko ka da wani ba Allah yake da mun ga dama ko kai shayi mai masa annabin su nasara mai masa mutanen madina mai masa na sham mai masa kowa mai mai Allah ce amma ba haka muka so ba kai kadai muka so mu danka mu duniyar baki daya ka kira ta wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafir shi kuma idan ka wuce to annabtar kana nan ila yawmul qiyamah wannan Allah na nuna mana girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tir kafirina wa karanta
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جاهدا كبيرا صدق الله العظيم dan mun shiga wannan lazi maraja ko mun shiga wani faifa Allah yake fala til kafirin ya rasulullahi mun san ba za ka yi biyayya ga kafirai ba wajahiduhum ya rasulullahi ka yi jayayya da kafirai ka yi yaƙi da su jihadan kabira yaƙi wanda yake mai girma nan ka san yan bin kwakwafi kai mutum ya ta a dinga cewa ai ya ce kaza fala tutil kafirina na ce ya rasulallah mun san ba za ka yi biyayya ga kafirai ba wannan fassara ce ta girmama mutuncin manzon Allah wannan fassara fassara sufaye ce su sufaye duk inda Allah ya yi mu annabi wata magana wadda ake ganin ayya za a kwatanta annabi da haka ba zai ba to girman Allah ya cancanta ya gaya mu annabi amma kai baka isa ka faɗi ba yadda misalin yake kamar kai ne da sahi ka je gai da kakanka kana zaune kana mai wasa sai babanka ya shigo ina shigowa ya ce har ka shigo me yasa kai sakarai ne ya ce ma babanka wa me yasa kai sakarai ne duk abubuwan da ake gaya ma a gidan nan ba ka yi kana yin wasu abubuwa in kana irin wannan zan fata maka rai baban shi ya gaya mai sai aka gama ya tafi ya tashi ya tafi ya tsohon nan kafin kai ce je ka kira mun sakarantar ka ce zo ina kiran shi lala ga je ka je ka yi sakarai ka zo ana kira yake ce baba baba na kiranka haka ne ko shi can ya faɗi a gaban shi saboda ya isa ai ya isa ya ce mai sakamai ko bai zama ya isa ko to idan Allah ya faɗi wa manzo Allah magana shi Allah ya isa ya isa ya faɗi abinda Allah ya ce wa annabi fala tu'il kafirin in a fassara ce zalla kada ka sake ka ga kafirai kai kai saka faɗa ka ina ka samu shari'a waye zo ma da shari'a wanda ya zo da shari'a shi zaka yi maka shedi sai kai ladabi ka ce wannan magana ce tsakanin Allah da annabi ka ce bala ta ɗil kafirin ya rasulallah mun san ba za ka ji kafirai ba ko zai bi su sai ka kubuta ka bashi da ubangijin shi jahidu bi jahadan kabira kai yaki da su ya rasulallah jahadan kabira yaki mai girma duk matakin da ka san za ka yaƙe su ka yaƙe su don su bi Allah صدق الله العظيم وبلغ رسول المصطفى الكريم ونال ما قال ربنا من الشاهدين الحمد لله ne kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu gobe haka jama'a adagi jama'a adagi a bi Allah yau azumi goma sha biyar kai ka rantse da Allah azumin nan bai kai bakwai ba in dai ba kana lissafi ba kuma ga mutuwa wata canza salo da kwanan nan mutuwa ta canza fado yau to wallahi mutane mu ji tsoron Allah mu ji Allah yanzu mutuwa abin da take ta za an mutu haka minti biyar an gama haka dai yanzu duk kwana biyun nan mace-macen da ake irin wa'annan ake da ka an gama hira da kai ka shiga gida kan mai mashin ya buga ta a ce da Allah shigo ka taimaka kan ka zo ya mutu yanzu akwai wanda jiya nan muka mun wuce shi sai da muka gaisa lahiya lahiya lahiya duk yayi hidimar shi yanzu nan ka akai al'asar din a gama ya wuce Allah ka sa dai ba mu ci ya Allah ka sa za mu dade da yawa mu ƙara jin Allah dai in ka mutum dai akwai sauran aiki da yawa ko akwai wanda ya kintsa ko to Allah ka tsawaita mana mu kintsa tukunna sai abin da za Allah ka tsawaita rayuwar mu kuma ka sa rayuwar mu ta amfani da ka adage abi Allah kuma in ta zo ba abin da za a yi da zo ba abin da za a yi yau in Allah ya kaddara ta kowa ya dai sa ido da haka muna fatan dai kai ya kaddara ta mu ƙara aikin alhairi mu ƙara salati mu ƙara bin Allah mu tara yanda in mun je za mu samu aljanna da yawa Allah ka yarda da mu Allah ka yarda aika mu tarika Allahu alazim alhamdulillah akwai tambaya eh akwai kwamitin marayu ko a tashi a zagaya kamar yadda aka saba tallafawa a kwamitin marayu a tashi a tallafa musu mu ma Allah ya tallafa mana na'am نعم نعم to mai tambaya ke cewa alaikum assalam idan mutum yau sadu da matar shi tana jinin al'ada to da farko da yayi laifi kuma an ce zai ba da dirhami ɗaya sadaka dirhami ɗaya sadaka dirami ko a dinari daya yanzu shi dinarin nan daya rabu dinarin da ya ga wajen dubu sha hudu sai ka ce dubu sha hudu so hudu ga arba'in ga sha shida dubu hamsin to ko ka in ka san zaka kwanta da ito ka zara dubu hamsin da shida ka bada wannan shi ne kuma an ce yin haka in aka samu ɗa to yana zuwa da wuya a haifi ɗa inda an samu cikin shi wannan al'ada da wuya a same shi ya zama an haife bai da wata matsala da haka a kiyaye alaikum salam amin eh ai ka san ka san fir'auna bai kai lalacewa abu jihar ba bai kai lalacewa abu lahabin ba ko yan ka karanta tabbat ya da habila habin tab ta'un lada goma ba wai ba goyon baya kai ba aka la'anci wanda Allah ya la'anta tabbat ya dama kana da lada goma wa shi ne a ya tambayin kai sallah ta bayyana ba ka da lada da haka akwai lada na'am alaikum salam
akan mutunta ne sai mutum ya cika sannan ya zama a rafi nan
eh akwai sharuɗan da aka gifta cewa ya mutum ya cika su zai zama liman suna nan dami a jimawu ya kawo su an ya kuna zakaran musulman baligan aliman bi la ta suhu salati bihi ko ko ga ya dai faɗa abubuwa suna da yawa suna nan an duba a shimawu suna nan sharuɗan limanci sai su ne amma ba irin sharuɗan hausawa ba sharuɗan hausawa sai ake yana da mata kuma matashi ne kaza kaza yawa in dai ka san addini ko baka da mata zaka iya yin limanci Allah ya gyara mana shikenan wa alaikum wa alaikum salam kan Allah kamar yadda aka ce wanda ya karanta alqur'ani ba mu da lada goma na'am wanda ya saurara to shi ma wanda ya saurara ai falala Allah ba za ta bar shi ba shi ma Allah zai iya bashi ladan amma dai ban san ladan da za a bashi ba yawwa خلاص alaikum salam amin wai mutum mazinaci yana auren mace da ba shi taɓa zina ba eh mutum mazinaci zai iya auren mutum da ba mazinaciya ba na so watakila karatun da zai ɗauke ka azzani la yankihu illa zaniyatun a'a bai kamata bane namiji mazinaci bai kamata ya auri wata mata ba sai mazinaciya irin shi a ko yanzu kana da yakka ka kai ta islamiya kai sauka alqur'ani ta san hukunce hukunce sai ka san ga wani mashahurin mazinaci zaka aura mai ai shi ne baba zai iya zamowa shi mijin na zina matar ba ta yi ko matar na zina mijin bai yi amma dai bai kamata ba ne an fahimta yawwa kuma ita ma aya an ce an yi nushajja da banki kuma ɗaba lakum minan nisa'i an yi nusa wannan aya da shi da muka je karatun ka koma cikin karatun zaka ji na faɗi cewa an nusa ta da banki kuma ɗaba lakum minan nisa'i insha Allah Allah ya mana muwafaqa salati goma ga annabi a ɗauke wannan
قل والله ربكم فكيان على الإسلام